أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ابدلي لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالزفر قال الشعراني إمام الشعراني دي في الجواهر والدرر أتكل لتافنس جواهر والدرر سألت شيخنا إتنا تنبي شيخهم رضي الله عنه ألا يدد شيخنسو عن قول بعضهم ga faɗin ba'arin malaman ilmul kalami suka cewa inna to faɗin ba'arin mutane innal jam'a ba malaman ilmul kalam ne suka faɗi wannan ba innal su za a zo da nasu innal jam'a cewa haɗawa bainar bizaini tsakanin kishiyoyi guda biyu muhalun ba zai yiwu ba a ce babu a ce akwai kuma to wannan ba zai yiwu ba su haka suka faɗa to sai na tambayi shehi na hal hazal qawlu sahihun wannan magana tasu ingantacciya ce bi haqqil arifina billahi azza wa jalla wajen arifai masana Allah su dai malaman zahiri malaman shari'a haka suka faɗa cewa haɗa ne ba zai yiwu ba to wai haka ne yanzu har wajen malaman hakika ma arifai haka ne faƙala radiyallahu anhu sai shehi ya ce min sami ito ba a ba hali shaɗihi na ji ba'arin 'yan shaɗahi majizubai ma'ana arifi ya faɗi magana da za a yi mai inkari to ita ce shaɗahi ita ake cewa ya faɗi shaɗahi ya faɗi mummunan magana a wajen magana mara kyau a wajen shi wanda bai san magana ba shine shaɗahi shaɗahi kamar mutum ya zurfafa kuma cikin magana da ana ce masa shaɗahi mutum ya zurfafa ciki to amma su kuma arifai idan suka yi magana shaɗahi to mutum ya faɗi magana da za a yi mai inkari ita ce shaɗahi to na ji ba'arin masu shaɗahi kamar yanzu ka ce na ji majuzubai suna cewa samitu ba'a da ahalin shaɗahi na ji ba'arin masu shaɗahi ya kulu yana cewa ma a halar jam'a bai kore haɗawa ba bainar didaini tsakanin kishiyoyi guda biyu illa man wa kafa ma a kalbi sai wanda ya tsaya tare da hankalinsa shine kadai zai ce kishiyoyi guda biyu ba su haɗu ba wanda wanda da kwakwalwarsa yake shato abu da hankalinsa yake kawo abu wa amma man amaddahu Hullahu, amma wanda Allah ya daɗe shi bi kuwacin da ƙarfi ilahiyatin ta Allah ya zama arifi yanda rijufi ha hukumul aqali da hukuncin hankalinsa ya naɗu cikin ƙarfin nan da Allah ya bashi ba ƙarfin sa ne yana da cikin haka a hankalin ma ya naɗe cikin wannan ƙarfin da Allah ya bashi ala muhala ba ku abun korewa a wajensa inda hudu zalika ba wani abun rikici a wajensa haka ko ma ne aka ce zai haɗu a ya haɗu man Allah da iko ne ya haɗa kun fa innal ma'aluma abinda aka sani annal haqa ta'ala ubangiji madaukakin sarki wal alama da halitta biddani kishiyoyi biyu ne Allah to yanzu kuma za a shiga maganar malaman kalam ilmu talami shi shehin ya bashi haka to shehin zai ce ga abin da malaman kalamu suka faɗa to kuma shehin sai ya kawo nasu na sufaye su wajen malaman tafidi sun ce Allah shine wajibin samuwa shine gaskiya amma kuma ba a ganin sa ne halitta kuma ƙarya ce ba samun mara ce amma kuma gata ba shi mushkilatu tauhidi ba to fa innal annal haqa Allah ta'ala wal alama da halitta biddani ai haka kishoyin juna ne Allah akwai halitta babu a baɗini kenan a zahiri kuma halitta gata hadara kuma ta ɓuya to kuma ga su a haɗe wahuma mujtami'ani kuma ga su a haɗe min gairi hululin ba wai fa a ce ka dan zahiri ya ce kaji ba sun ce Allah ya soka cikin abu ba wai Allah ya soka cikin halittar ba walati hadin ba wai ga Allah ya taho ga halittar ta haɗu ba wala ta hadidin wala kaifafawa da iyakantawa in ko ka a ba haka ba ne amma dai ga halittan ga Allah tabaraka wa ta'ala faman lan yajma'a bainar diddaini to ashe ma wanda bai hada tsakanin kishiyoyi guda biyu ba fala tauhida lahu ba tauhidi gare shi kamilan ba shi da tauhidi gare shi kamilan sai ya ce babu sai Allah kuma ga sai ya yi baka'i kuma ya ce ga shi ga halitta ga komai ga komai amma eh, cikin Allah din ko ba kuma ciki na wai a ya shiga ba ko ya fita wa fatahul imani imani ya tsere masa bi a hadisa kasiratan da hadisai da yawa ai hadisai da yawa an ka dube su haka suke kai tun qur'ani ma sai ka ga ya hada kishiyoyi guda biyu ne la tudrikuhul labsaru ido ba ta riskan Allah kaji an kore wa huwa sami'u bi Allah shine mai ji shine mai gani Ah, ga ji ga gani in ka gane shi ka gane gani ai kuma zai ga zai ga abu hmm? fa innal jam'a hadawa bainar biddaini tsakanin kishiyoyi guda biyu min aqawa dalili yana daga cikin karfin dalili alal wahadaniyat amsa kade ta ka Allah li anna man shahida nafsahu dan duk wanda ya ga kansa maujudan samamme ne wajiban a wajabce lalle shi same fakat a shiraka ya haɗa kansa da Allah dan ko ko babu sai Allah tabaraka wa ta'ala wa man lam yakun wajibal wujud abinda bai zamanto wajibin samuwa ba fa huwa ma'dubun to ba shi kenan in ku aka ce babu ba gaskiya bane to ashe babu shi kenan to kuma ba gaskiyan bane kuma gashi Mm, fi anin wahidin kuma a lokaci guda kuma gaskiyan kuma babu ha? da aka aka ce mai rikicin tauhidi da a ɗauko gaskiyar nan a bawa gashi mana a ɗau ƙaryar nan a bawa babu mana ko to ko wahidan fi anin wahidin ga babu ga akwai a lokaci guda to shehin ya ce haka suka faɗa sun ilam sannan shehin ya ce da sha'arani sannan ka sani an na la nuridu bil jam'i mu ba ma nufi da haɗa wannan bainar biddaini tsakanin kishiyoyin nan guda biyu illa ma huwa muhalin sai abin da yake korarre fil akali abin da hankali ba zai taɓa yadda da shi ba mu shine zancen haɗawa arifin ya ce haɗawa ba wai an haɗa babu da abin a waje ɗaya ba ne dama can babun babu ce shi a wajensa akwai din ce ko akwai fil akali ka an yi shahada kaman a ga wahidin guda ɗaya kasiran kuma da yawa wal kasiru da yawa kuma wahidan guda ɗaya bi anun wahidin kuma a lokaci ɗaya bi idraki wahidin kuma da riska cewa ɗayan nan ɗayan nan ne Hmm? kaga ai an gane wannan zauren ce ɗayan nan ɗayan nan ne ko min gairi tawilin ba tare da sai an yi wani fassara ko an yi wani surkulla ko an wani abu Oh, duk ba wala ta gairi ba a canza kore ba ɗayan nan shi ne da yawa da yawan nan ɗaya ce kuma dai ɗayan nan ake Hmm? ɗayan nan ake in aka kalli in aka kalli tajalliyatu to ai da yawa in aka kalli tajalli kuma ai ɗaya ko to kuma dama tajallin ne ai ko Mm? to wahidin eh, to wala tagayirun ma ajtima ishru tare da haduwar sharadai allati ya tawaqqafu alaiha wanda yake tsayawa akan ta isbatu tanaqudi tabbatar da warware juna din nan gatan ka kaga ayyukanta da komai kuma babu Mm? kuma ɗayan nan kana kallanta dama kuma ita ce duk gaba gida wa zalika yadda abin yake li'anna tsaurar wilayatu domin kewayen walittaka biki da su saɓani ne ma ya alafu ulama abinda malaman zahiri suka saba shi ita walitta ta saba nan da kowa zai iya ta da kowa ya zama walin wannan allazina wa'annan da la ya hukumuna ba su hukunci illa bi muku ta za sai da abinda walwalarsu ta yadda da shi malaman falasifawa da wane ne da malaman shari'a sai ka karo musu da abin da hankali bai yarda da shi wa shari'a ba ta yarda da wannan ba kuma an gode mata da ta haka ko to kaga ita ba ta son haka to faqad bana laka ya bayyana gare ka ya aki ya dan uwana bi hadha taqdiri da wannan gwargwadawa annal jam'a baina biddaini hadawa tsakanin kishiyoyi guda biyu mu mun ce muhalun ba zai yiwu ba لأنه لا موجود دم وبا كيشوي بير أي سي كيشي سي ɗaya kawai la mawjuda ba wani samanne illa Allah sai Allah fala bidda lahu ba wani kishi a gare shi shehin sha'arabi da yake fice masa fala bidda lahu wannan duk malaman kalamu suka faɗi wannan amma mu ba ma kishiyoyi biyun gaba ɗaya hatta baƙa'in ma da ya bamu ga komai ba ba wani kishi a gare shi saraja al'amru sai lamarin ya koma ila surati itiqadil mutakallimina wancan maganar wato hotantawa ne na yadda malaman ilmul kalam suka faɗa lakin alamal hazin amma idan muka yi wani duba kilafa ma lahazu mu mun gano abin sabanin yadda suka gano shi fata amman cewa ba wani ma biddaini ma in ai ba ba wani ma kishi a sai Allah in? wa fi ruhul bayani ya zo a cikin ruhul bayani ma nasuhu abin da ga nasunsa wa alam kai sani anna min salikina akwai daga cikin salikai masu tafiya hadaran Allah waɗanda suke yin zikirin azkarin tarbiyyar don su haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka hausu muridi mai son ya sa da halaran Allah muradu Allah din wasila zikirin da yake yi wasila zikirin da yake yi gaya kuma inda zai je hmm? to su salikai din nan manyan ɗaul akabati akwai wanda yake yanke hijabai akaba wato boda iya wato abin da zai hana ka tsallaka wani abu ko wani dutse ya tare ka wanda yake falakata hamal akaba wa ma ajire kamal akaba fako me yasa bai ketare akaban nan ba to akwai mai yanke wannan hijabubukan hmm? waya karukul hujuba ya keta hijabai fi saba'ina sanatan wani a shekara saba'in yake saduwa da muradi zai ta zikirin zai ta yi a sai ya yi shekara saba'in sannan zai sa shi kenan ya yi dai ko minti ɗaya mutum ya sa ya koma zuwa ga Allah ya biya hazara abin da yake kansa saba'ina sanata to kuma da haka ne da abin faila ce ta kawo saukin abubuwa duka Allah ya saka mata da alheri wa minhu akwai daga cikin salikai manyan ɗauha wanda yake yanke ita akaba ɗin nan bi ishirina sanata a shekara ishirin wa minhu akwai daga cikin su manyan asili lahu wanda yanke hijabi yake saduwa gare su fi sanatin a shekara ɗaya wa minhu akwai daga cikin su manyan ɗauha wanda yake yanke tafi shaharin a wata bal fi jumu'atu akwai wanda a sati ɗaya takma da ya garba ya fara shi kenan a sati ɗaya ma ya ga Allah ya buɗa masa ya gadi bal fi sa'atin akwai wanda a awa ɗaya takma a awa ɗaya abin da yasa ake inkarin masu cewa yan lokaci guda ɗan saboda abin yana da wuya mun ga murtaniyawa har yau su Allah ya ba su wannan saboda har yau ɗanyu suke a cikin faila yanda shehu ya ba su har yau haka suke ɗanyu a cikin faila ɗin kuma hijabai ba su yi musu yawa ba rigingimu da tashi daga kan maganganun shehun da kaza da kaza kowa ya kama gabansa duk da ilimin duk da kuma din ba ba to wannan sirrin abdullahi wadda abdullahi mata ce saboda tsaban marifa ta ce shehu ya shafe ta daga da'iran mata shehu ya ce ya sa mata suna abdullahi shikenan ta daina haila haila ta daina haila duk da mushiri dai sunanta yake faɗa amma dai shehu ya yi kuma ga hakika an gani cewa haila ta yanke mata gabaki daya haila ta yanke mata to ko mutum aka ba shi tarbiya shehunne a kaula in ta wata shige ta gaban sai sai ya fata ta gaban ta kawai za ta zo ta shige sai ya fata yau za ga a hadara shehi ya fito kawai an zuzzube kallon wani kallon sa za a yi kawai muhammadu zainaba wani su shewa ya ka shehu ya masa lokacin da ya zo ya ba da gaskiya shehu ya tambaye sai ya ji ali su to to wai a ruwa za a bashi ya sha ne ko ko a fura ko a ko ya za a yi sai dai ce to abin da ya na gidan ku ne yadda aka ga za a yi mace shau ya ce to da ita yau juma'a za a yi zikirin juma'a a sa shi ya dinga kallo na gaba da gaba shike ana zikirin juma'a la ikiran ya faɗi ya fitar ya zai to har yau za ka ga imamu hasan lokacin da ya karɓi tarbiyya shehu ya yi kwana biyu bai gan shi ba shehu ya tambaya wa ina hasan ne aka ce ai sai biya ba shi tarbiya ya ce la zai wahala min da jika har sai din ka karbi tarbiya mutum sai ya kaɗe sai ya zama ya san Allah nan da ko a ina ne ba zai iya mantawa ba to shi shehu ya ce wallahi zai wahala min da jika a je a ce ya zo har an tura shi gona har imam ya je gona shehu ya ce ku dinga ba shi daidai bayana wajen sallah wajen sallah ba shi daidai bayana sai zama an bashi in aka yi sahun sallah daga shi sai shehu ba su zai kara yau zana aka da sallah sai ce Allahu akbar shikenan nan aka yi ma fatain aka ba to kuma shi ma Allah ya bashi wannan sirrin shi ma ko Allahu akbar ne za ka ga mutane da yawa suna suna zubewa shi ma Allah ya bashi wannan sirrin kuma ya ce da sai ya data mu ki dafa min abinci ki dinga dafa mana abinci mai daɗi in Allah da ne miki wannan zamana kuma hakan ya faru to suna da wannan to akwai irin wannan sirrin wani ko ruwa na sirrin da komai to amma fa ba fa kowa ne yake da da wannan akwai wasiƙa tana nan shehu balaraba jega ya aika wa shehu yana roƙon irin wannan sirri ya ce na san duk wanda ya zauna da ku ya samu sirrin da duk wanda ya zauna da shi sai ya nasu da Allah ya ce amma dai so nake ku faɗa mu kuma a bani saboda akwai shehin da ake ta rikici a kansa shine shehu abdullahi jafaru duk an haɗu cewa shehu ya bashi wannan ta farko kafin shehu ya karɓe don shehu ya ce shi ya yi hidima ya yi komai abubuwansa yana da ban mamaki mun ji daga dattijai a kaula amma mu ba zancen na nan shirme da abubuwa na ji daga wajen ba sharu abdulkarim sharu abdulkarim dattija ne da komai ya ce yana daga cikin wanda manyan shehunne suka haɗa shi da shehu abdullahi jafaru irin wata kewayawa da yake can ƙasashen adamawa da kaza suka ce ya bi shi don ya gano musu barnar da aka ce yana yi don ya gano musu wallahi ni sharu abdulkarim yake gaya ta komai to kuma hajiya asma'u mai tuwo ta gidan sayadi mutuniyar gwanda ce aslan to ita ma ta gaya mun ya zo shekara biyu ya yi noma an yafe masa da abubuwa da yawa to rigingimu shaidanu kuma duk sun rike shi suna ta abubuwa suna da jawo masa abubuwa ga kuma fakihai radiyallahu anhu to shi to shehu ya ya yi abubuwa har shehu ya kisa da sayadi to masu tafsiri an ba su masu waye an ba su shi ne za a ba mai rage ne shehu ya ce kai tafi an baka Allah to ai kenan ba ko mutum nawa ya kallon su zai kawai shi kenan fata ya same su da abubuwa an ce da yake can wajen garin Kano ne karuwai da abu suna shishigewa da abu in yana zaune akan kujera komai shekancin karuwa ta zo shigewa nan za ta faɗi ta zama muridiya nan za ta nemi mayafi ta hau zikiri ta ko hau komai ta manta da shekanci ta kama Allah shi kenan kuma aka soma yana haɗa mata da maza a sahawiya yana kaza kaji duk tsamosin da ya daga halaka ya haɗa su zuwa ga Allah to wannan da ya duk mun kawo ne ba wai mun ce ko na ƙwarai ko kaza kan mu je mu jawo kanmu rikici ne to amma dai kuma mun karɓi shaida daga wajen shehu har wajen shehu mudi salga na ji ya faɗa wallahi ƙarshen rayuwar shehu abdullahi da shehu haɗuwar da suka yi ta ƙarshe da komai to akwai wanda a awa ɗaya ma tak shikenan sai a yanke mashi jari to wannan in kana zaune da murtaniya za ka gani zikiri za a zuba kawai mutum yanzu za ka ga mutum ya zo a ce ma daga faransa yake ko da kaza dan kwalisa yana ji da fatan nan yana ji da kaza ba ruwan sama da zancen lamarin Allah amma wallahi da an zuba zikiri yanzu yanzu za ka ga ya fatahi fatahi na tashi hankali kuwa shi abada kuma akwai wani kaset din kaset din nan mun ji ciwon batansa da ni da sayidina wannan na Kano da Mala Abbas to su muna za mu tafi rola da daddare kawai muka ga wata almajira shehu tashe tashe shekara ta wajen tamanin almajira shehu ce babba tana daga cikin mata kudubai na gaban shehu tana zaune medical ne ma a idanta tana zaune ana zikiri ashe wai jikata za ta yi wa tarbiyya jika ta zo daga faransa jins ne da komai a jikinta da komai tana zaune ita nan kawai baturiya kawai wa'annan wa'ansu ma wa'anda kansa yana tukunya ne kawai kawai mun sake ce musu menene wai ai akwai jikar tashi ta zo daga faransa to za a yi mata zikiri ana so ta fata abin inda ka san zaka ce abin wasa shi kenan kawai da ta zo daga faransa an mata zikiri ya ce fata yi ai da aka so ma zikiri ai jazaba ma da ta yi shi a sai da imam hassan ma ya ta yi fatahi ta yi an gama to su Allah yana har yau suna su suna da wannan su suna da wannan Allah mana mana haka ko da mi wa kanmu ko da mi wa kanmu ya gani ko yawa bal fi sa'atin akwai wanda yake yake hijabe gaba ɗaya a cikin awa ɗaya tak hatta inna minhu hatta daga cikin su man ya hasul lahu fi lahazatin wani kiddawa ido kaf da ya ko ba sani aka ya karo da shi kenan yanzu yanzu za a aika ta abin ce wai in ka shawo kwana annabi ya shawo kana baka san ya taho ba sai an rike ka yo hazara ta bige hazara ta bige mutum ko fi lahazatin a kimtawa ido daya bi tawfiqin daga da dacewa ta Allah kafin keɓantacciya wa inayatin da kula ta Allah sabiqatun wanda ta riga in wanda yadda Allah ta riga mace cewa mai arzikin lahira ne har asal to shi zai samu wannan amma in ka ga an kaɗa an raya an buga ɗan rikici kenan da su wannan ai uzu billahi uzu billahi to amma an ce wanda ya kasa sanin ma ya yi tauridin ya ishe shi wajen Allah ya tafi wajen Allah yana aiki Allah zai ba shi lada duk ga baki da to amma idan wanda bai imani da su ba ya zo maharumi mai musu ba abin da zai samu eh ƙarya banza an ce wai da an je wajen su sai a yi karayoni shekara na wannan ya ake imani da su ba shi kaga ina ya ce ta Allah za bi kanta ta riga Allah ka sa ina ya ta riga to fa ita ina ya in ta riga fa sai ka ga abin kaman wasa mutum ne da inaya ta Allah mutum ne da siyata ta riga daga Allah Allah ya yi ɗan wuta ne matsiyaci ne daga Allah ya zo ya musuluntan ya bi annabi ya komai kawai azumin ramadana kawai ya sadu da matarsa da rana kaga tsiyar sai ta motsa sai zai ce ya rasu lallahi na halaka mazalla ya ce mai halaka haka ce na sadu da iyali na da rana kaza mazalla ya ce to je ka yi azumi sittin in an gama ramadana aka gama ramadana ya je azumi sittin sai zai ce na gama manzalla ya ce koma kai sittin ya kuma yin sittin ya dawo ya ce na gama manzalla ya ce koma kai sittin sallallahu alaihi wasallam ya je ya sittin ya dawo kila a na hudu kila a na uku manzalla ya ce koma kai sittin yana wannan sittin din ko ta hudu ko ta uku ya mutu aka zaka ce ya rasulullahi mai azumi sittin din nan wanda ya yi kaza kaza rasulullahi ya mutu ya ce ya mutu bai rama ramadana ba sai ya rama a wuta kaji azumi ɗaya tak mutum Allah ya tsera shi daga wuta ya nesanta shi amma shi da yake shaƙi ne a zalan Allah ya kiyaye mu shi duk da wannan da ya ma a sai ya rama ma auta kila da in ya rama autan kuma a fitar da shi ka ji matsayaci a zalan sai ga wani shi kuma shi ma irin ta ta same shi ya zo ya rasulullahi na halaka wai mai halaka ka na sa da iyali na da rana ya rasulullahi wallahi na halaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka iya azumi 60 za ka iya haka ya tambaye shari'a ba dire kai ba za ka iya azumi sittin sai ce ta ina bala'in ya zo mu ba ta azumin ba ni da guda ɗaya ma gashi ya gagare sannan ya rasu in na je wata sittin na je na ƙara kwaɓowa ba ne abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka iya yanta bawa shi ni na nake da wani bawa ba ne in ya yanta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka iya ciyar da miskini sittin ya ba wani talaka iri na yake zama za Allah ya kawo da kai ya ci gaba da harko ya ci gaba da harko shi ma kuma ya je ya zauna kai aka ci gaba da abubuwa can sai aka kawo sadakar dabino buhu guda yake sama zalla ci kai ina mutumin nan da ya sadar da iyalinsa da rana an mai da shi ma abun wasa ina mutumin nan da ya sadar ya rasulullah gani yace to je ka raba miskini sittin da ya sunguma sai ta tsakanin duwatsu biyun nan uhudu da iru akwai gida mai talauci irin gidan ya rasulullah gida zai yi ko maza Allah ya dinga murmushi ya dauka dino ya gida yanzu idan wannan shine hukuncin shari'a wancan fa idan wancan shine hukuncin shari'a wannan fa kaga biddani ta haɗu to dole sai mutum ya san akwai wani yana nan shi mai arziki ne tun a tsar hukuncin arziki za ka ga ane masa akwai wani ko matsiyaci ne tun azal Allah kiyaye Allah ka samu masu arziki ne tun barka annabi albarka faila mu duk masu arziki ne tun azal kaga dai yanzu da abin da aka to haka za ka to haka za ka ga an ta wani ya zo ya ce ya yi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mun da hukuncin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka jefe shi manzo Allah ya ta tambaya kai haka kai ka sai haka ne manzo Allah ya za a yi a je a jefe shi sai da aka fara kora mai dutse sannan ya zura da gudu sannan aka ji shi sai da wani sahabi ya da shi a wajen dutsen uku maimai ne sannan ya kashe shi a nan aka zo ake mutumin kawai duk mafitar da annabi zai baka ya baka shi ke nan sai da ya fara jin zuwa don ka bi shi annabi ya kume sai da aka jawo jaki za a je a yarce kai wane da wane da a jaki can ku sai ku ci suna son zaɓa ta ce dan uwanku yana aljanna amma kuke cin kaga ya shiga ma dai ya ci wuya wani kuma ya zo ya ce yayi irin wannan shikenan annabi ya dake kamar bai ji ba sai da aka yi sallar la'asar annabi yana idar da sallar la'asar sai ya zubi na ce ya rasu Allah a tsayar mu da hukuncin Allah ce ba da kai muka yi sallar la'asar ba ne ce to a shi ai kenan kan mutum ya ji sauki ya je ta fushi kuma baya daga ciki baya daga ciki Allah ka sanya mana daga cikin masu arziki a zalan barka annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun yi wa Allah kyakkyawan zato tun da ya haɗa mu da na kaula ka shugaban zikiri wallahi masu arziki ne a zalan barka annabi sallallahu alaihi wasallam kaji to kaji to kaji yawwa ina ne yawwa yawwa yawwa kaga haisu to yawwa sabiqatin ko kasu wa ina yatin sabiqatin amma taskuru ba ka tuna ne saharata fir'auna masu masu sihirin nan na fir'auna yan tsafin fir'auna ma kana muddatuhu ai ba su wani daɗe ba da suka suka haɗu da annabi Musa yayin da imma an tulke wa imma da aka jajjefa suka jajjefa sihirin nasu sai ka ɗau wannan sihirin sai Allah ya mai musu da wannan sihirin nasu sai suka gan shi kamar halitta kenan duk halittar nan ba matsayin sihiri take gashi kuma ƙarya ne shi ku annabi Musa sai ya jefa sandarsa ita ce haku ita ce talakan ma ya sai ta haɗiye sihirin gaba ɗaya kuma cike da kamar halara ta haɗiye ko halara ta narka kowa kenan ai da kenan suka yi fatahi su wannan sai ya mayar musu in wani ya ga kawai mucijiyar gaskiya ta cinye mucijiyar ƙarya su ko a'a gani suke haƙu ya cinye baɗilu sahara tukur aunu ɗan lokaci kaɗan ne haisu ra'au mu'ujizata Musa da suka ga mu'ujizar Musa qalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun ba da imani bi rabbil alamin da ubangijin halitta suka manta Musa ma sai da Fir'auna ya tambaye su ni yan halala farko yan halala farko sai ya kuma ga ya ce i abokan fir'auna da ke sai ya kuma ya ce ai bai taɓa yadda muridi ya kun halala farko ba sai ai abokin fir'auna duk inda ka ji zagi ya taso ai su suka jawo su suka jawo halala farko ke fir'auna ya ce ni ko kuma suka ce a'a rabbi musa wa haruna ubangiji ba dan fir'auna ba da ba so ce rabbi musa da haruna ba su rabbil alamin da gaba daya sun shafe musa ma sun shafe kowa sun afu sai da dan hijabi sai da dan hijabi ko ba dan hijabi bane takaddari ne na tashi hankali suka ga in suka bashi fana'il awwalu to zai gama da su sai suka shigar da shi mazahiru ta a rabbi musa wa haruna a garanta za ta nufi ba kai ba to shi kuma zai ji ai ba shi ne kudubin zamanin ba ai ga musa na shi ne shi ne hadaratu zafi in shi jalala ne to ai ga ga musa na ai abin cin jiki ne kwarai da gaske amanna fa afsaru la dariqa sai suka ga hanya nan da nan wa kada'u suka yanke ɗariƙan nan haka wa kada'u suka yanke shi haka hu ko ko wa a ɗau haka hu ne ila tasifi ne wa kada'u suka yanke shi haka hakkin yanke shi fasaru sai suka zama min sa'atin daga lokaci ila sa'atin zuwa lokaci alfai bal aqalla kai bari dai sun zama alfai ma bai kai ma awa ba bai kai ma awa ba suka zama min al'arifi na daga cikin alfai wa hukiya an ba da labari anna ibrahim bin adhama wali mai suna ibrahim dan adhamu kana alama kana alai da ya kasance dan duniya ne min amrul duniya ai dan duniya ne da fa adala shikenan da da Allah ya kawo abun shikenan ya tuba ya bari an zalika wa qasada tariqal haqi ya nufi hanyar gaskiya ya nufi sufaye falan yakun illa miqdaru sayrihi be be dade ba sai tsakanin tafiyarsa min balka yana yana garin balka aka ce to ya fita daga balka ila maru ya tafi gari da ake cewa maru rauzi tsakanin wannan hanyar na tafiya hatta tsara bi haisu sai da ya zama idan ya nuni yana cikin tafiya sai ga wani mutum ya faɗo daga gada zai faɗa ruwa sai ya man nuni kawai cewa ya tsaya haka sai mutumin ya tsaya a sararin sama mutum ya tsaya a sararin sama sai da ya zo ya jawo shi ya abu daga tafiya hanyar Allah din har ya zama mai tasarrufi ya zama mai tasarrufi na ji wuldi gamidi sahabin shehu ne irinsu da yawa har maryam min tilbidi haka na ji wuldi gamidi labarin shehu ya ji kawai yayi hijira ya taho wajen shehu yayi yayi kilomita tafiya kilomita dubu tun daga tikani zuwa kaula da kafa kuma fatahi ya same shi akan hanya kuma ya taho da yan kwabbuna biyu yan yan kwandaloli a hannunsa bai ci komai ba bai sai komai ba har ya zo kaula da wannan kwandalolin a hannunsa shi da kansa har goben nan har ya rasu bai sanya a kai ba ya samu fata da aka ba to haka maryam ba to irin haka menene zama ta ce eh, da yawa mutum zai samu fata yi kablan lita gabanin a haɗin ma shikenan ya samu ya samu lita da mutum ya yi gaskiya ya kama hanya shikenan sai ga Allah ya riske shi to ya zamanto ha- ha- hatta sara har ya zamanto bi haisu ashara ila rajulin yayi nuni zuwa wani mutum sakata min alqantarati mutum ya hado daga gada filma'i zai fada cikin teku in alkasiru ruwan mai yawa ko mutuwa zai yi hunalika anan an kif ya nuna matsaya ko kafar rajul sai mutum ya tsaya makanahu inda yake fil hawa'i a sararin sama fata kallasahu ya zai tserar da shi wa ina rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya albasariya mutuniyar busra kanat amatan kuyanga ce kabiratan ita ma ta buga duniyanta haka da ta zama tsohuwa ma sannan aka ma sai da ita haka yudabu biha aka zo ana ta kewaya da ita fi sukin busrati a kasuwar busra la yarkabu fiha ahadun ba wanda ma ya kula ta ma ya siye ta ne za a yi da ita hmm? likibari sin ne hasabi da tsufanta ha? farahima ha ba abu tujjari sai wani daga cikin yan kasuwa sai ya ji kanta fashtara ha bimi'ati dirhamin ya siye ta da kwabbai ɗari hmm? ba wani kuɗi mai yawa ba fa a taƙa ha sai ya yanta ta faktara ta gare su ce to tunda kowa ma ya ki mu to bari da yanzu a tuba kuma a kama Allah Allah dai ai bai ki ni ba shi ke in nama ya rike sai gida faktara ta tariƙa sai ta zaɓi hanya alhaƙa ta gaskiya fa aqbalat alal ibada ta fuskanci ibada fa matan mallaha sanatan ba ta yi shekara ɗaya ba hatta zara ha qurra'ul busrati har sai da duk malaman busra suka dinga ziyarata har su hasan basari duk malaman busra yadda aka dinga zuwa neman albarka a je a jiyo kalma ɗaya a shigar da su ga Allah yanzu duk malaman busra yana daga abun mamaki kyau sufi ne zai bi hanshakin malami a ga malamin ne zai bi sufi don ya ɗan jiyo wata kalma ga malaman harami nan da wahabiyancin da komai su ka sufi kafin ne a yi ga mutum ya ji ya ɗan gano wata magana ta ɗan sufi sai ya zo ya faɗa akan mambari ya dake kuma ya kuru wai shi ya faɗi wannan hikima alawi maliki ya ce ko kunya ba sa ji sai ga mutum ya faɗi hikima sufin ya yi kurukuru kuma ya dake da za a ce nawaye da ce zai na wani katon kafiri amma ya ya ji ya ɗauko hikima kafiri ba zai faɗi hikima ba hmm? ba zai ba zai faɗi hikima ba to ka gani sai da ya zama hatta zara zara ha qurra'ul busrati manya manyan makarantan busra wa ulama'uha da malamanta suka ziyarce ta suka dinga bi uzmu manzilata saboda girman matsayin ta gashi nan har abada kowa ya sabra da atil adawiyya ba ba ta buya ba hmm? ita ta fara zancen soyayya Allah ne ce soyayya kamar mutum da mutum to iblis fa ta ce ai san Allah ya cika zuciya ta hakkin iblis bai sami inda zai shiga ba san Allah ya cika zuciya ta hakkin iblis bai sami inda zai shiga ba ai ta tar- ta tarbiyantar da mal- malaman zamani wa amma allazi lan- lan lam tasbiq lahu al-inayatu amma wanda kula Allah ba ta riga ya gare shi ba ba a rubuto shi cikin yan inaya bane wala tawajjaha lahu ba ta ma fuskance shi ba Allah ya kiyaye mu walan yu'amil bil fadli Allah bai mar bai aikata ma falalarsa ba an bi shi da keke da keke ake masa jawo shi ake kire kai Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ko yi wakil ila nafsi sai Allah ya bashi da kansa ya je ya ta wahala in yayi wahala ya samu in bai ba babu farubba ma ya bukaci shi ibin da yawa ma zai kafe a wata wata reshe min aqabatin na wani wato iyaka na- na wani wato hijabin wahidatin guda ɗaya min al aqabati daga cikin wato hijaban nan saba'i na sab- saba'i hijaban nan masu yawa hijabi dubu saba'in ne a gaban Allah da rai Isra'i ya yanke su a ɗan lokaci kaɗan to da yawa ma wanda ina bata kalla ba sai ya fake a- sai ya make a hijabi guda ɗaya sai ya yi shekara dubu saba'in din sai ya yi shekara saba'in din wala ya ɗaha bai yanke ta ba wa kam sa- sa- wa kan yasihu duk ga yana ihu ma a bai je ko ina ba sai a rena ihu wa kan ya suruku da yawa zai dinga kururuwa ma azlama haza dariqa makin duhun wannan hanya Allah kakkabi da mu Mm. wa ashkalahu ma makin rikicin sa sai ya haukace ma kuma ya ta yawo titi ma duk ya ta Mm. wa ashkalahu da rikicin sa wa a asara haza al'amara ma makin wahalar wannan lamari wa a abalahu da abin da ya mai da wannan lamari mai mai rikici mai masifa fa in kulta in kace limaktusa to dan ne aka zaɓo wancan limaktusa haza dan ne aka zaɓo wannan duk taufiki da dacewa alkasi ke bantacciya wa hulima haza to dan ne aka haramta wannan wakilamu ma dukkan su biyu mushtarika ne sun yi tarayya fi rinqatul ubudiyyati dukkan su bayin Allah ne sun yi tarayya a cikin igiyar bautar Allah amma me yasa Allah ya zaɓi wannan aka ce dan inaya ne aka ce wancan ko ba dan inaya bane ku ka shirya kayan ku dan me za a yi haka hmm? ko ko i lalle ana ganin irin haka to dan me ai ko a zahiri ana ganin yanzu yanzu wani zai ta wahala zai ta wahala bai arziki ba Allah ka samu na gani yanzu wani kaɗan kaɗan Allahumma ja'alna min mu da dukkan yan uwa yanzu ga ya zama miliyoniya Allah ya mana haka to dan me fa inda haza su'ali da wannan tambaya tunada za a kira ka min suradiqil jalali daga fadar jalalan Allah daga fadar girman Allah daga rumba halala mala adil zamil adaba kai ila da bi ila da bi ni ila da bi wa arin sirra rububiyyata ka san sirrin ubangidantaka haka aka ga dama sarauta kenan sarki dan sarki ne takalmin karfe da wanda ka taka ya taku dan sarki ma aka ce ma haka to bare sarki to ina Allah kuma tabaraka wa ta'ala wa haqiqatul ubudiyyah ka san haqiqar ba wannan bawa ne haka aka dama kai ma yanzu kana da kajinka a keji in ka dama ka ce wancan a soya wancan a dafa wannan kuma a bari ta dinga kwai wanne ka zalunta a ciki duk abu Allah kai mana mai kyau fa innahu shi ubangiji la yusalu amma yaf'alu ba a tambayar sa dan me kai kana ji yana rusawa kuma wala ya kafa uku ba ha bai jin tsoron da zai biyo baya amma duk wanda ya sai ya ji tsoron da zai biyo baya wa hum yasaluna su bayi su ake tambaya wa zalika zalika taqdirul aziz wannan gwargwajewa ce na mabuwayi ne yanda ya so al'alimu kuma masani innal fadla falala biyadillahi hannun Allah take yutihi man yasha yana ba da ita ga wanda ya so wallahu zul fadl azim Allah ma abocin falala ne mai girma Allahumma ja'alna gausina addu'a Allah ka sanya mu mimman sabaq Allahu al-inayatu ga wanda inayaka ta riga ya gare su wata kaddama bi haƙƙihi tawfiqu Allah ka sanya muna daga cikin wanda ya gabata a cikin haƙƙinsa dacewa ka riga ka rubuta mana mu datattu ne tun azal alkasu kuma dacewa nan keɓantacciya wal hidayatu Allah ka sa mana daga cikin wanda ka rubuta mana shari'a tun azal amin ya rabbal alamin wa qala shaykh az-zarruq imam az-zarruq ya faɗa cikin ta'sisul qawaid a cikin littafin sa ta'sisul qawaid akazul ilmi rukon ilimi wal amali da aiki da ilimi anil mashaiki daga shehunnai a tanmu shi ya fi cika min akazihi daga rukonsa dunahun a wajen waɗanda ba su ba in dai ga shehi malami kuma ka je ka ɗau karatu a wajen malami munkiri a to tafi wajen malami shehi ka ɗauka akan ka je wajen malami munkiri ka ɗauka wannan magana suyudi ma ya faɗa sabida ibn al-haji ibn al-haji ka gama al-haqiqa sufi ne ibn al-haji a cikin madkhalu ya cashe wa carbi ya ce da yawa yau rike carbi ya zama wasa to mutum yadda shi kai ya je ya ce zai dinga kirga ya kirga zulubin sa kaza kaza su yi iya cashe masa yace dama wannan faqihi ne kawai dama an ce ka riki ilimi wajen al-faqihu sufiyu ya fi ka riki ilimi wajen faqihi kawai ibn al-haji bai da kallu su iya cashewa ina su yi iya zai tarar da malaman zamani duk gaba ki daya to masha'iku a kan mumin aka zido na sabida me sabida Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun wannan shiriya din wannan qur'anin ko wannan karatu din aya ce a sarari amma a wajen wa ko ku halaran Allah aya ce ga ta a sarari amma wajen wa fi sudurul lazina utul ilma amma a cikin kira a zan wanda aka ba shi ba kowane mai ilimi yake da wannan haske a cikin kirjinsa ba kuma Allah ya ce wata bi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda ya dawo wajena ya kamo hanya zuwa wajena fala zimatul mashiyakatu to sai sai ka yalla zamtu bi shehunnai siyama dan fala zimatul mashiyakatu don haka dole akwai shehunta dole sai ka bi shehi wanda ya bi shehi ya bi shehi ya bi shehi siyama barlema wa sahabatu kaga sahabban manzon Allah aka zo an wani ne shehin su babba annabin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun karba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akaza an jibril shi kuma ya karba wajen jibril sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah ya karba wajen jibril wata ba a isharata kuma ya dinga bin isharar jibrilu duk abin da za a yi sai ya ce to ku ba sai jibrilu ya zo na tambaye shi ko kaza kaza kaza ko fi an ya kuna nabiyan Allah ya bashi izini Allah ya yi ya bashi zaɓi ya zama annabi bawa irin sa annabi Isa irin sa ko ku ya zama annabi sarki irin sa annabi Sulaimanu abu sai manzo Allah ya ce sai na shawarci jibrilu jibrilu wanne ka na zaɓa jibrilu ya ce ka zama bawa ya fi ka zama irin su annabi isa ya fi annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki da shawarar jibrilu to ka gani duk abin ya taso manzo Allah ya ce a bari jibrilu ya zo a bari jibrilu ya zo an ya kuna nabiyan abdan ya zama annabi bawa la nabiyan malikan ba annabi sarki ba wa akaza tabi'una su kuma tabi'ai suka karba anis sahabati daga sahabbai fakana likullin atba'u kowane sahabi za ka ji yana da mabiya a cikin tabi'ai yadda suna biyu da za ka yi sun ce daga wajen sahabi wane muke ɗaukowa kuma in an faɗe ma za ka ji an ce sunasa ne ka bini sirina kamar ibn sirina wa ibn musayyibi da ibn musayyibi wal a'raji da malam a'raju fi abi hurairata su kuma babban shehin su abu hurairata shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi shi ko jibril shi ko Allah to ka gani ko wa dawusu malam ɗawusu wa wahabu da malam wahabu wa mujahidu da malam mujahidu su kuma babban shayin su abdullahi bin abbas abdullahi da abu shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka wa ammal ilmu amma ilimi wal amalu da aiki da shi fa akazuhu jadiyyu rukun sa asarari yake fi ma zikira cikin abin da aka kowa ya san wayannan malamai ne na Allah wanda suke aiki da ilimin su wa ammal ifadatu amma tarbiyyantarwa bil himmati da ƙarfin shehin wal hali da hali wanda ba karatu ba ne kallonsa kawai zai sa ka dinga taraki zama da shi kawai zai sa ka dinga taraki ka dinga ci gaba faƙad ashara ilaihi anasu hadisin anas dan cikin gida kadimin manzo Allah shekara goma ya ne wa annabi hidima ya nuna irin wannan bi kaulihi anas ya ce ma na fadna turaba ba mu karkaɗe ƙasa ba an aidina daga hannunmu min dafanihi alaihi salatu wasa daga binne manzon Allah mun bunne manzon Allah ko ƙasar hannunmu ba mu karkaɗe ba hatta an karna kuluba na hase da muka ki zuciyarmu waja wannan zuciya ko ita ce wadda zamanin manzon Allah nan take mai rauni mai kuka mai tausayin nan mai kaza yanzu har wannan ya so magano wancan ya so magano yanzu yanzu suka gama binne manzon Allah ba su kaɗa hannu ba amma har zuciyar ta canza kaga ashe ganin manzon Allah da suke da yana yi musu wani amfani daban karatu kan gashi nan amma yanzu kuma ganin san da zama da shi din da kaza kaza kaza shi kuma yana musu amfani haka ne yanzu an ka dubi galibin wanda za ga yanzu wani sun yi baya a cikin tarbiyya sun yi baya kaza kaza da za ka zo zamanin ko shehu manti da ba sai ga su ne kan gaba duk hannunsu ne mai rubuta abubuwa duk sun ai kaza ba abu kaga zaman shehin wani alheri shi ko wani shi ake cewa tarbiyya da himma da ganin jikin shehi da ganin abinsa shi zai zai abu ma to na dama kenan bari yanzu haka galibi akwai wanda za su yi aiki ma sai shehi ya zo ko kaza kaza da haka shi wannan shehu abdullahi jafar da muka faɗa radiyallahu anhu Allah ya yafe mana gaba daya shi in yana ta noma in shi in aka je gona shi zai ta noma zai ta noma wayansu kuma sannan za su zauna da an ce ga motar sai dai ali sita ta taho ko ga motar shehu ta taho to nan wani za su tashi rijidu a ɗau fatanya shi kuma ya koma waje ɗaya ta ya kwanta ya nuna bacci yake shehu yana shigowa gona zai ce abdullahi sannu da aiki shi ya yi can to kaga kaji irin abu to kaga yanzu waɗannan to ran da aka ce shehin ya rasu kuma a shi kenan kaga ba za su yi abu to shi ko irin wannan ko shehi to wannan shi ake cewa tarbiyya da hali da yace hatta an karna kulubana haɗu da muka yi musun zuciyoyinmu fa abana sai ya bayyana anna ru'yata shaksihi karimi ashe kallon jikin manzon Allah din ma mai girma kanan naji a tallahu mai amfani ce gare su fi qulubihim a cikin zuciyarsu ashe ganin jikin shehin ma mai amfani ne ga muridi mun gode Allah ai mun kuru da Allah ya bar mana jikin shehu gashi muna kallo kowa ya samu hoton da in ka gan shi yanzu yanzu aka ji an cilla ka hadara ka ajiye shi hmm? wai wani ya yi wa wani tambaya ko wata ce ko wani ya wa wani shaka tafi tambaya wai na sha hoton shehu amma ni da na kalle sai gaba na faɗi ce cire ita to cire mana kaji ai sai ya ce ke kin gode ma'ana akwai abubuwa da Allah ya zuzzuba a zuciya duk in kin kalli hoton sai ya cire miki wannan sai ya ce ai aiki ake mata aiki ake mata ko malamin ka ka gani in dai akwai fitina a zuciyar yaro in yana wasa yana da ya gano sai ga gaban sa ya ci ga malam nan ga malam nan sai ga a shirya to da ta kalli wai hoton shan koya hikimar da yake saka tafiya shi ma ita ce kaza kaza mun samu hoton shi in mun iya kuma mun goda mu ɗau hoton sa a zuciya mu radiyallahu ta'ala anhu roba da haka duk muridin da ya ji a daina sa hoton wani a cikin gaban waya ko ka ce kai almajirin wani sa hoton shehu an yarda da dukkan girmama kowa amma hoton shehu shi ne babban magani ba wani magani mai irin wani hoton shehu radiyallahu anhu shi ne a dinga sa shi a gaban waya amma bare ma ni wai in ga wani ya sa hoto wallahi ni bai birge ni ma bai ba hoton shehu din nan yanni shi ne za a ga abu to wanda ya sadu da wanda ya sadu ya sadu in ma wayansu Allah ya dada su sun sa hotunan shehunan su yayi kyau amma dai mun sa na shehu radiyallahu anhu shine babban magani ta suratu ibrahim sauka ta zakura shi kansa shehu shi nan ya faɗa to ganin jikin nan ma yana da amfani dole sai tasirinsa irin yadda ka ji sahabban nan sun faɗa sai tasirinsa mun gode Allah kaga wannan ma yana daga cikin rahamaniyar saila da an rufe jikin shehun nan murus an rufe shi ba shi kata kata kata sai dai a dinga dan hasasowa to da tantelan da zamu da ya sa haka yanzu ma da jikin nan kai da ka san kai wani kallon da amma wallahi ka san an cilla ka sai ka ji gaban ka ya faɗi komai tsabawa komai abu bare ma da ka dan yi wani laifi da kama wallahi ba ka san wani sun kai da kanka ma za ka sun kiyar da idan ka ga hoton duk gaba ki daya da kaga mun gode Allah mu dike sarai da gaske sarai gani to wal ulama malamai warasatul anbiya makadan annaba ne halan halin su wa ma'alan da makoma wa illan yadalul manzilata ko matsayin su bai kai na annaba ba dai sun gaji dai sun gada huwal aslu wannan shine asali fi alabil qurbi cikin neman kusanci min Allah daga Allah min halillahi wannan shine abin da yasa ake neman kusanci daga ma'abuta Allah waliyai fil jumlata a cikin jumla dan jikin su din nan bayan ilimin su bayan bayan zikirin su bayan abu to jikin nasu ma ya amfane ka jikin nasu ma ya amfane ka ko kana kallon haske kana kallon haske amma an san ya kamo ka sai ka ja wutar dai ta gasa ka dai har jikin nata to shine ma'ana wana ha an suhba wa nahayi da kuma hani an suhbatul fasiqina wannan shi jawo aka hana ka abokanci fasikai su ma kuma da ka gansu sai sun kara ma san fasikanci sai ka ji kana ka eh ko bil jumlati yawa wa huwa al aslu yawa wa lam yadanu huwa al aslu fi talab al qurbi shine asali cikin neman kusanci min ahlillahi daga waliyai fil jumlati a cikin jumla iz domin man ta haƙaƙa bi halatin duk wanda ya ɗabi'antu da wani hali ya fana'i cikin wannan halin lam ya kalu hadiruhu wanda suke zaune da shi ba za su wofanta ba min sai Allah ya san musu wani abu idan na Allah ne komai abu wanda suke zaune da shi sai Allah ya dan san musu wannan hasken duk gaba ki da to kuma idan fasiki ne kai da kuma kake zaune to sai ma sai Allah ya san ma sai Allah ya san dan in Allah ne ma to yanzu ruhinka ya haɗu da nasu sai abin sai na wajen ka yafi ƙarfi ma to in na shaɗancin ne ma yanzu shaɗanin ka ya haɗu da nasu sai naka kuma yafi ƙarfi tun da yanzu naka ya zama biyu ya zama abu to shi sa ake tsoro mutum da an ce sauran fasikan jama'a ka zama matsayinka da su kamar filasko kamar maganin gudawa in ka ji cikin ka ya bul- ya baci ya ya ya ya yi dauda sai ka sha maganin guda amma kullum ake sha ba. to ba laifi ko kasuwanci ko zaman tare ko kungiya ko hada da kasuwanci ko abu ba laifi ka zauna da mutane dai amma zauna da su da cikinka Hmm? amma abokanka na Allah ka zauna da su da jiki da zuciya saboda cikin Allah kuke tafi sai dai ka ga ba ta da abokai ka ci gaba wa qala shaykhu sawi shaykhu sawi ya faɗa fi hashiyati a cin bakin da yawa jalalaini inda qaulihi ta'ala wajen faɗin Allah wala ta'jal bil qur'ani kaka gaggauta da qur'ani min qabla an yuqda ilayka wahayi tun gabanin ba a ga mai ma wahayi ba kaka faɗa ma nasuhu ga abin da yace al ma'ana ma'ana la ta ta'ajjal kaka gaggawa bi qira'ati da karatun ma alkahu alaika jibril abinda jibril ya jeho shi fi kalbika a zuciyarka hatta ya qara'u alaika har sai ya karanta ma sannan ka faɗa Hmm? dan ka samu dan ka nuna al'ummarka albarkar karban karatu wajen wajen wani Hmm? wa sababu zalika sababin wannan anna jibrila malaika jibrilu kana ya ci bin nabi yana zuwa wa manzon Allah bil qur'ani da qur'ani fa labisu jismahu sai ya eh, wato rufa ya ya tabu da jikinsa waya ba'uhu fi qalbihi ya sanya shi cikin zuciyar manzon Allah fa yuridu nabi sai manzon Allah ya so a ta'ajila gaggawa wa nutsuka biki da fadarsa fa amarahu Allah sai Allah ya hore shi Allah ya tsika biki a kai ya fada hatta ya qara uhu jibril bil lisani sai ya ji jibril ya karanta shi da harshen sa alayhi a gare shi zahiran asarari wannan walidin na batinin da ya zo tukayya abu sai jibril ya gaya masa asarari tukun wa hadha ma'ana qawli wannan shine ma'ana fadin sa Allah ta'ala la tuhadu bihi lisanaka kakka wato kada harshenka da shi li ta'ajjala bihi dan kai gaggawa da shi inna alaina jam'ahu mu ne masu tara shi wa qur'anahu da karanta shi fa idza qara'nahu muka karanta shi fattabi qur'anahu fa karatun sa ai jibrilun ma mu ne tunda dan horan mu ne summa inna alaina bayanahu sannan bayanin sa yana kan wal hikmatu hikima fi talaki rasulillahi cikin manzo Allah ya dinga karba an jibrilu gashi kuwa an fi kusa hmm manzo Allah ya zama ya karba daga jibrilu zahiran a zahiri annahu yakunu sunnatan dan wannan ya zama sunna muttaba'atan a barbi li ummati ga al'ummarsa fahum mamuruna su ne aka hora litalaki da karba min afwahil mashaiki daga bakin shehunnai ka karba kan wanda ya hana ka bi shehunnai karbe su kaskace za ka je littattafai abin da ya halaka mutane kenan kai ta buka ka ɗauko wuridin sunna ga shi nan cikin littafi nawawi kaza kaza duk wannan wuridan manzalla sai da yayi wa sahabbai ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya izinin sa ai wannan wuridin da aka tattara na sahab na sunna din ai ba na mutum ɗaya bane aka tara ko Ya? kuma kowanne wanda manzalla ya ba sai da ya bashi shi da shi to kai ma mutumin da aka ba ne ya baka Ya? gobe da wani ɗan karambani kawai ya zo ya rubuta shi a littafi shi kenan to ai da yawa akwai wurdan sahaban bismillahi wa billahi akwai sahabin da ya taka ruwa da shi da duk mabiyansa da wannan bismillahi wa billahi to wani ya ce bismillahi wa billahi ya taka ruwa kuma Hmm? akwai duk za ka suna tasar to bai sa ba a tasarrufin yanzu da su saboda ba na su bane sai ka to ko ka siya a kasuwa din sai ka je wajen shehi mai izini khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma izini in ba haka bane dai kai ta shan wahala karkari ma abin ya haukata mutum karkari ma abin ya haukata mutum to kaji kenan to dan a dinga karban abin a hannu min afwahil mashaiki daga bakin shehun ne wala yuflihu ba zai rambanta ba ba zai ci riba ba man akazal ilmu wanda ya riki ilimin sa wal qur'an da qur'ani min as-sudur daga littafi kawai shi ya je ta karatu kawai har ya ce ya iya zai iya karanta wani waje amma wani waje batawa yake ne dole sai ya zo ya ji daga wajen shehi ya gyara masa ko malamin wannan abu dole sai ya gyara masa ko yanzu faila duk ta yaɗu cikin komai ga gangariyar makaranta nan sun yi karatun a cikin kaset da kuma da niyyar wannan to in ma bai samu wanda zai gyara masa ba ko ba lokaci to ya yi niyya yanzu karatu yake yi wajen wannan bawan Allah na cikin kaset to ya dinga karantawa ya yi niyya kuma ya dinga yi masa hadiya fatiha da salatin fati don Allah ya zai in ma ilimin aka sa a cikin kasa din mai kyau in kuma mutumin dama ya yi ne don karantarwa duk wani ɓoyayyen waje duk wani abubuwa na waje ya fito da shi to shi kenan ana son Allah amma dai haka kawai kai ka je ka ce abu ka je ka ce za ka kama karatu da kanka ka yabo abubuwa to yanzu yanzu to bare zikirai bare zikirai mutum ya ce zai kama wurdi abin da ya shato da kansa ko ya yi abu duk abin da ya halaka duniya yau kenan an nuna mutane kowa ya je ya addu'a da kansa kuma ma yanzu ko mutum ma addu'a yake so a yi masa a ba wai zai gaya ma ina da bukatar gaji a ina so ka karanta min kaza eh sabida kaza ya sami a shi wani gaya ma abu shi yake shi yake so to da yawa mutum ya shato abu ya dinga karantawa sai ya halaka shi kaza kaza hmm? wani ya wani ya taɓa bugon min waya kai ne wani na ce eh ni ne wani ita na za ka ta dinga kace kan mutum ya je ya dinga shato abubuwa ya dinga karanta su na ce a ba ni na faɗa ba su bayan Allah ne suka faɗa ita to gaskiya ne to ni dai da na ɗauka ne kullum zan dinga yin istighfari dubu da ɗari biyar da safe dubu da ɗari biyar da daddare salatin annabi dubu da ɗari biyar la ilaha illallah dubu da ɗari to yaya yayi na ce kaga kai da zaka iya wannan je ka karɓi ɗari ka istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha je ka karɓi ɗari alsharin sai ce a ai da na karɓa amma dai ka yi haƙuri wallahi na daina kai da ka karbi ɗari a istighfari ɗari ɗari latin annabi ɗari la ila ka dai ka kasa kai ne zaka iya shato kanka dubu ɗari biyar ka iya kai da Allah ka ajiye kai ma ka san ƙarya kake ka ji wai da wai da ya kawo ɗari ya bari amma ka ji kuma abin da ya je shato kanka to suna nan to wani kuma ɗan shirman ne zai da da garin salatu miliyan hidima ko kai salatifu hidima ko kai to dide ko ko mutum a yi a yi ya karu dari ka yake a yi a yi ya zo wuri ya yi wuridin tarbiya din yake amma nayi nayi ladibu wanda wanda ya zo mana yana son ya tarbiya ya kasa yi wajen shehinsa da dukan girmama shi ya kasa yi wajen shehinsa ya ha shehin ya rasu ya zo wajen mu ya zo waje na tun a kafin ma ya zo wajen mala ahmadu gashi ya ce na yi yasin miliyan na yi tafa na ce ai ita ta hana kai tafa ko shi da zaka waye ya baka ita a yabo waye da ta waye ta yabo ka yi yasin da ya hana kai da kai mutum yana ta yabo abubuwa shi da kansa ya san ƙarya yake in ya yi yasin miliyan daga sai da ba yana tashi sama ba yasin miliyan wasa ce farfar farfar farfar kawai a ce ayya an gama duk ba haka bane a'a shine izinin ko ko harafi dai aka baka alif ne mai izini ne sai amfani ka duniya da lafiya ko a baka harafai biyu ko a baka harafai uku ko harafai hudu ko harafai biyar ko harafai shida ko harafai bakwai duk suna to kuma da ba adadi sai da kuma duk sun amfane ka to kaji yanda ake to mu kula kwarai da gaske mu kula ولا يفلح ما أكذب العلم والقرآن من الصدور daga takarda kawai bal at-talaki chafa da baki dinna da hu sirru yana da wani sirri akar wani na daban inda ha magana ta kare ta kare wa qala shaykhu zabuqu shaykhu zabuqi ya fada shaykhu zabuqi ya fada radiyallahu anhu fi ta'sis al-qawaid cikin wannan littafin mai albarka din nan ma na so ga abin da yace alkawasu keɓantattu sabitatun tana nan fa akwai wuri akwai abubuwa keɓantattu lalle eh to to bari mu kai lalle akwai abubuwa keɓantattu suna nan fil aqwa da cikin maganganu wal af'al da ayyuka wal ayani akwai keɓantattun mutanen gashi nan dai wa azamuha mafi girman keɓantattu kawasul azkari keɓantattun zikirai akwai wasu zikirai keɓantattu duk suna nan lalle akwai wanda aka sani kuma akwai keɓantattu suna nan wa qad ja'ala Allahu al-ashiya'a Allah eh domin ma amila adami dan adam bai yi wani aiki ba amalan wani aiki an ja mafi tserar da shi min al-azabi daga azabar Allah min zikirin lahi daga zikirin Allah to mu tsaya a nan Allah ya tsayar da mu kawo zikiri kuma za mu ci gaba da wannan Allahumma salli ala sayyidina ai ana gane ma dai ko ko ba mu gane wani waje ba dai wani waje muna gane an ce shehin ka ya faɗa abu ko ba ka gane ba rike wata rana za ka ci sai ga mutum yana aji yana aji wata ko sai Allah ya ce ko ma da mu fashi a rasa ta fashi alhamdulillah rabbil alamin